والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan darasi na alƙur'ani mai girma muna cikin suratul anfal muna kan aya ta hamsin da ɗaya yau muna goma sha biyu ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida kafin mu ci gaba da fitar da darussa cikin waɗannan ayoyi guda goma da muka karanta akwai tambayoyi wannan ya ce assalamu alaikum ko da yake wannan neman addu'a yake yi ya ce allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana mai amfani amin tare da dukkan al'umma malam ina roƙonka da sauran wato al'umma da ku sami cikin addu'a. Allah ya sa na gama yin azumi a gidan haya, idan ina da sauran rayuwa a gaba. To ba kai kaɗai ba da dukan waɗanda suke gidajen haya muna addu'a Allah ya sa kafin azumin baɗi kowa mallaki gida domin Allah tabaraka wa ta'ala mai yi ne wa muna tawassuli da wannan wata da wannan ibada da wannan lokaci muna roƙon Allah ya yi wa duk waɗanda suke da gidajen haya ko suke gidan haya kafin ramadan mai zuwa Allah ya musu buɗi da za su samu nasu gidajen annabiyu wanda ya ce shi ma assalamu alaikum ina yi wa malin fatan alkhairi da sauran al'umma baki ɗaya malin ina da bukata na alkhairi ina neman addu'a kuma iyalina ta kusa ta haihu ina mata baran addu'a Allah ya sauke ta lafiya ya sa wa abun da za ta haifa albarka a sha ruwa lafiya na gode Allah Ubangiji ya sauke ta lafiya kuma ya sa abin da za ta haifa ya zamanto mai albarka ya amfani al'umma bukatunka kuma na alheri da kake roƙo Allah Ubangiji ya biya dukkan sauran waɗanda suke da bukata ta alheri muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mu kowa bukatarsa ta alheri wani ya ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara wa malam lafiya ya kuma jikan iyayenmu da rahama amin ya ce tambaya ta ita ce ni ne nake ajiya a ƙungiyarmu ta wajen aiki ya faɗi ƙungiyarmu akwai bukatar sai mun faɗi sunanta? yawwa ai na hana irin waɗannan ba sai na faɗi abin nan ba sunan ƙungiyar ba ya ce sai na yi ritaya daga cikin daga aiki sai na yi ritaya daga aiki sai na nemi kuɗi na da na tara suka bani shin zan cire musu zakka ne in har sun kai zakka ko kuma ba za a cire musu zakka ba in kuma za a cire musu zakka shin zan iya sayan abinci da kuɗin in ba da sadaka bisalaf Allah ya ba da lada to ranan mun faɗi nishabi na zakka amma akwai kuskure a ciki wadda wala runas ina yake bayanin ku wadda aka babu lissafi a lokacin muna karatu na mata akan nau'o'in abubuwan da ake cire musu zakka da amfanin gona da dabbobi dabbobin da raƙuma da kuma shanu da tumaki da kuma awaki duk mun faɗi yadda kowanne yake son samu wannan karatun da ya kamata ya shiga wata duniya to amma waɗanda ake wa mata ne ina ga komidiyar ma ba su da shi amma karatu da binciken ya kai iyaka a gurin mun daddale komai tun daga inda raƙum ya fara misali har inda ya kai wani guri yadda saniya ta fara har inda aka kai wani guri yadda wato akuya ta fara har inda ta kai wani guri da inda tumaki suka fara haƙin da suka kai wani guri mun faɗi biyar da za a yi da matakan da ake bi da irin dabbobin da za a fitar to da muka zo kan kuɗi shi sai zamanto muka ce to da ce ni ban san lissafin ba amma da na ga akwai wasu mata kamar suna da kuɗi a gurin na ce a tambaye su don suna da kuɗi su za su san lissafin zakka sai aka ba da lissafin a lokacin an ce miliyan tara dubu ɗari tara da arba'in da biyar na jin to ashe ba haka lamarin yake lissafin da kaya kai miliyan sha biyu sha biyu da wani abu ne da haka waɗanda suka ji wancan karatu akan miliyan tara in kudin ka miliyan tara da ya ka riga ka cire to shi kenan ne sadaka ta faru a wajen waɗanda suka faru amma miliyan tara bai kai lissafin zakka ba sai dai a yi maka magana da hadisin anas ba zai hana ka yi ihsani ba eh amma dai ba da sunan zakka ta wajiba ba to ba mu san wannan abun da aka biya ka domin shi kuɗi ne wanda yake shibu tamlik yana kama da mallaka bai zama mallaka ba kuɗin da baka iya tasarrufi a kansu suna zama kamar bashi kayanka ne amma bashi malamai sun tafi akan ranar da ka karba za ka cire masa zakka don ka cire masa zakka ana kasawa kashi arba'in ne idan ya kai misali za ka cire masa za ka kasa arba'in sai ka cire ɗaya wannan kashi ɗaya shine na talakawa na waɗanda za a ba mu zakkar kashi talatin da tara naka ne wannan haka ake yi haka irin kudin da misali kudinka ne mallakar ka ce amma wani ne yake da control a kansa shi ma ranar da ka karba za ka yi wannan cirewar me yana kama da kamar bashi ne ba ka iya mallakarsa amma ya sha bambanta kudin da ake samu na kayan amfanin gona wadda ba shi da zakka a cikinsa shi idan an sayar to sai kudin sun shekara ake iya badawa amma ba mu sani ba wannan yanzu abin da ka karba ya kai lissafi domin an ce miliyan sha biyu ne da wani abu in bai kai ba sai dai ka yi wa ka yi ihsani ka gode ma Allah to sannan kuma kamar yadda kake cewa za ka iya sayan abinci ka bayar da shi sadaka ba za ka iya ba kudin za ka bayar ba a sayan abinci da kudin zakka a raba ma talakawa ba a yi kar ma ka fara yi duk kowane abun da ka za ka fitar masa zakka daga jinsinsa za ka fitar ba a buƙatar ka fitar da jinsin wani abu jinsin kayan amfanin gona idan ka noma daga shi za ka fitar ba dama ka ce to bari fitar da kuɗi in ajiye amfanin gona ba zai yi ba ba a yadda da wannan ba ba zai yi zakkar amfanin ai dabbobi da kake da da su kaga cewa tun da haka ne to bari kai kiyasin kudin dabbobin sai ka sayo gero ko masara ka ba mu fakirai ba bukata saniyar za ka cire kawai ba yadda ka iya don su Allah ya azurta ka da su haka awakin su za ka cire haka idan raƙumi ne ya kai waccan nau'in ashirin da biyar to anan ne ake cire raƙumi amma daga ɗaya ai daga biyar akuya ake ba ba za ka cire raƙumi ba to wannan shari'a ce ta ce ai haka sannan zakkar kuɗi ba za ka cire misali kana da miliyan arba'in sai ka cire miliyan ɗaya shine zakka ba sai kuma ka je ka siyo shinkafa a kasuwa ka rinka raba mutane ba yadda da wannan ba kuɗin za ka ba su saboda kuɗin ma ba naka ba ne nasu ne kuma mai kuɗi shi yake sayan abin da ya ga dama da kuɗinsa an gane kamar yadda misali kana biyan mutum ne kana bin sa bashi kuma ka cire zakka dubu ɗari kake bin sa sai ka bashi dubu ɗari ka ce to amma ku ka san ina bin ka bashi dubu ɗari saboda haka yanzu wannan zakkar da na baka na rike ba bashi tsakanin mu da kai ba zai yi ba bashi kudin sa harkar sa sai hakkin sa ne in ya ga dama ya biya ka bashi in ya ga dama ba zai biya ba amma zakkar ka kada ta zamanto tana da alaka da sai ta jawo maka amfani a wajen wanda zaka bawa ka jira amfanin kawai a gun ubangiji ba a wajensa ba da yawa suna yin irin wannan to ba daidai ba ne ku yi haƙuri ku bi Allah akan yadda Allah yake so kawai shi ne za ka samu lada in ka saka da barbaru Allah barin ka zai wallahi ka san shi ba da buƙatar daren ka ya ɓaci ba ruwansa wallahi wataƙila wani ne a nan duniya wani yake jin tsoron ɓacin ranka amma Allah ina ruwansa ranka ya ɓacin mana me za ka masa ba ka da abin da za ka masa da haka kawai ka bi shi ku zauna lafiya kuma ka tsaya kana masa gada-gada ya ce to ga ba ruwansa sai ka yi abin da yake so don haka ba ka da daman ka cire zakkar kuɗi ka sayo shinkafa ka zo ka rinka raba wa mutane ka ce zakka ne an tambaye ka tabe ce ta kuɗi ka cire kuma ka ba su shinkafa Allah bai yarda ba cikin jinsin abin da ya azurta ka daga ciki za ka cire ka ba su an dai gane ko to wannan shi ne kawai saboda haka idan ya kai da sabin da ka ka cire kuma ka ba su kudin su ba magana ka sayo masara ko ka sayo wani abu ka ba su ba wannan ina fata an gane na'am karanta mana walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almalaika
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
تبارك وتعالى يتي ولو ترى ذاك الجنو يا محمد صلى الله عليه وسلم أو أن يأكيد أكي نبدأ da za ka ga iziya tawaffal ladina kafarul mala'ikatu lokacin da mala'iku suke karɓar rayukan waɗanda suka kafirta yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna dukan fiskokinsu da kuma bayansu wazuqu suna ce musu ku dandane azabal hari wato azaba ta gobara zalika bima qaddamat aydikum la ce wannan saboda abin da hannunku ne ya gabata wa annallaha laysa bi zallamin lil abid kuma Allah ba azzalimi ne wato ga bayinsa ba Allah baya zaluntar bayi akwai darussa da muka ambata cikin wannan yaƙi kamar yadda muka ce a ranar da muka gabatar da magana yaƙin dai ya zo ne ba zata kamar yadda muka ambata ba manufar manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallama a yaƙi amma manufar shi ne kamar yadda muka ambata amma kuma sai abin ya rikide ya koma yaƙi saboda kafirai suna da mummunar manufa a kan sahabban domin suna ganin su kaɗan kuma ga gayyar da suka haɗo domin su zo su samu su gama da wannan amma duk da haka da ƙarancin da suke da shi domin idan an kwatanta mutum 340 da wani abu karawarsu da mutum da suka kai dubu to zai zama da akwai wahala shine Allah ya magana cewa kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq kamar yadda Allah ya fito da kai daga gidanka dan gaskiya amma kuma wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun yawa daga cikin waɗanda suke mu'minai suna ba sa son haka shi yasa ma a wani gurin Allah yake cewa wato Allah ya muku tanadi da wasu jama'a wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum akwai wata shauka ita jama'a ce mai kaya mai fada to amma ba ita kuke buri ba kuna burin wacce za a yi a samu sauki kuma gashi yanzu mun hukunta yaƙi ya faru amma Allah da ya koma wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama wato sai Allah din ya kawo taimako ya sa aka saukar da mala'iku a wannan gurin wannan taimako da Allah ya bayar akwai wata sallamawa da sahabban annabi suka yi bisa umarni da Allah ya yi na cewa ba yakin suka fito ba amma ya rike da ya zama yakin suka sallama suka bi umarnin Allah to anan ne muke son a fitar da darussa da yawa Allah zai ce ma kai kaza amma wala Allah ba ka sanyi kai koyi da darussan da za a fitar a cikin wannan abin da ya samu sahabban nan na cewa ba su son fita amma kuma ga shi daga ƙarshe saboda sallamawarsu da yadda da hukuncin Allah suka ci nasara to za ka ci nasara kai ma a cikin wasu abubuwa shi yasa daga cikin darussan abu na farko shi da aka ce sidikus sahaba wato gaskiyar sahabbai suna da gaskiya sun yarda da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam صدق الصحابة في موالاتهم للمؤمنين gaskiyar sahabbai da suke da ita wajen jikintar junansu da muminai wa mu'adatihim lil kafirin da kuma adawa da ƙiyayya da suke da ita ga waɗanda suke kafirai wannan gaskiyar da jikintar junansu da ƙiyayyar da suke makafirci wa qad zahara zalika fi ghazwati badar wannan abun ya bayyana karara a cikin yakin badar da aka mai yasa saboda a wajen yakin ne indama qatala umar ibn al-khattab khalahu a wannan gurin ne sayyidina umar ya kashe wani wanda ake kira khala wato kanin mahaifiya kenan ko kowar mahaifiya wanda ake kiransu al-asi ibn hisham ibn al-nughira sai na umar ya kashe shi kaga kenan ya nuna sun gaskata abin da Allah ya faɗa kuma sun jibinci ba muminai ƴan uwansu kuma sun nuna tsananin ƙiyayyarsu ga kafirai tun da yanzu wannan ɗan yar abin nan mahaifiya kawo kenan ya kashe kawun shi an gane saboda mai saboda yadda da hukuncin Allah saboda ya ba mu addini kariya wa lam yaltafil ila qarabatihi minhu sayyidina Umar bai kula da wata dangantaka da take kusa da shi ba wanda inda irin wannan zai faru a yanzu kai ba ma wai tukunna a kashe ka kashe kawunka ake magana ba ka yadda ma bai yi gaskiya ba in ba isa ba za ka yadda ba ba shi da gaskiya a cikin matsala ka yarda ka ce kawunka ne bai da gaskiya watakila ba za ka yi ba sai dai kai ta kokarin tattare masa saboda wai kada ku ji kunya za ku ku ji kunya an gane to wannan zai nuna maka ashe sahabban nan gaskiyarsu ta wuce yadda duk kake tsammani yanzu ka duba yadda mu muke a wannan rayuwa ba ka da dangantaka da mutum sana'ar ku ce iri ɗaya sana'ar ku ce iri ɗaya amma wallahi za ka ƙi bin gaskiya akan sana'ar ku iri ɗaya ne ka bi bayansa nawa ne za ka ga misali ko an kaɗe wani mutum ko an kaɗe mutum ne fa ya faɗi an taru a kansa amma masu wata irin sana'a sai su zo su taru su takkange gurin su baza kayansu kuma su je gaye buɗa wato ya gudu kaga wannan da aka jima ciwo yanzu yana yashe ku ba ku damu da shi ba saboda ba ku da imani to ina kuma a ce wani abu ne wannan yanzu ga mutum ma an ji masa rauni amma saboda kawai tarayyar ku cikin sana'a iri ɗaya ba dangin uwa ba ne ba dangin uba ba ne ba ku da dangantaka da shi kawai sana'a ce iri ɗaya ko wannan fa yana shiga wurare daban-daban yanzu haka da za a yi yajin aiki misali a nan likitoci wani likita ya ce kai marasa lafiyar nan saboda tausayi ya kamata mu je mu duba su to wallahi yi wasa shi ma ɗauke shi za su ko ba haka bane an yi yajin aikin za ka zo ka aiki ba za mu yarda ba sai su yi ƙoƙarin koransa wannan misali nake badawa yana iya faruwa haka yanzu za ka ga misali kawai ko direbobin wasu manyan motoci ko ƙanana ko wani abu in an taɓa ɗayan su ko ba shi da gaskiya sai a taru a mara masa baya ƙalaba shi ku sauran jama'a duniya kusan yadda za ku ba adalci a cikin rayuwar mu jama'a ko akwai kawai mu yawancin mu azzalumai ne kawai in dai mun haɗa alaƙa da mutum to shikenan kawai ko ba shi da gaskiya wai sai a taru wai saboda ɗan ƙungiyar ku ne haka haka Allah ya ce a yi wannan ya nuna maka kana da bambanci da rayuwar sahabbai nesa ba kusa ba bambancin ku saboda yanzu ga abin da ya faru da Umar walam yaltafil ila qarabatihi minhu bai ma kula da cewa wannan mutumin yana da dangi da shi ba tunda dai ya saba ma ka'ida ya kafirce ma Allah manzon Allah ne baya so kuma addini ne baya so kuma gaskiya ne baya so Umar ya yake shi yanzu saboda Allah za mu iya wannan ko ɗaya daga cikin darasi kenan kun ga kenan darasin to wannan yasa su Umar suka ci nasara to kai yanzu da ka hada ka goyi bayan ƙarya saboda sana'a ku iri ɗaya ne dan uwan ku yayi laifi madadin ku taru ku kamo shi ku kawo shi a hukunta shi kuka ce ba za ku yi ba bari ku goyi bayan sa ma ya gudu yaya Allah zai ba ku nasara a nan gaba a wai ya kamata ku tambayi kanku dai ta yaya Allah zai ba ku nasara ya ba mu sahabbai saboda su sun yarda da wannan ya ba su nasara amma mu yanzu ya abun yake mu fa yanzu dukkan mu idan ka dauke mu mafiyas ne ko kowa daga bangaren da ya fito zai taimaka ma ko da bangaren da ya fito bai da gaskiya haka ake a siyasance ko a aikacen gwamnati a kasuwance a kungiyance a wani duk haka muke yawa oganku da yake siyasa shine dan majalisa shine gwamna shine wane da to komin ƙaryar sa wai mai gaskiya ne kuma kun san ƙarya yake amma kuka dawo kuka bi bayan ƙarya da ya za Allah ya ci baku nasara in ku ba ku nasara istidraji ne wallahi zai kama ku zai kunyata ku nan gaba haka ne to haka a sauran wasu sana'o'i haka za ka yi ta ganin ana wannan wa hamma abubakar ga abubakar kuma shi da aka zo yake shi ma sai ya buri bi qatl ibnihi abdurrahman abdurrahman shi ma lokacin bai shigo abin nan ba bai shigo musuluncin ba ya biyo tawagar za a yi yaki amma sai abubakar uban shi yana nufin ta yaya za a iya same shi zai kashe shi bai damu da maganar cewa ɗansa ba ne to yanzu kai ɗanka ko a islamiyya aka yi masa ba daidai ba sai ka ci mutuncin malami wallahi malam sau nawa muke gani wani ya zo har da ma zage zage wani ya ce arabiyar banza za a zo a ƙwarai da gaske malam za a zo ana musu abin nan ko mace ta zo kawai ta saka malamin arabiya malamin islamiyya mahaddacin alkurani kuma ta ci mutuncinsa da tafi ga sunan a islamiyyar muna gani wani lokacin sai mun shiga mun saka baki rigimar take faruwa saboda ɗanka kuma wallahi rashin gaskiya yi ko ba ma wai a islamiyya ba ko a jami'o'in nan inda za ka samu ɗanka ya faɗi to sai ka je ka ce baka yadda ba in ba ka baka ta kai kai ta surutu akan malaman saboda ɗanka yanzu da Allah ɗanka ba zai faɗi a jarraba ba shikenan sai ƴaƴan wasu ne za su faɗi a jarraba kai ɗanka ya zama shikenan wani waliyi ne a boko ba zai faɗi ba waliyin boko ne shi da haka ba zai faɗi a jarraba ba kai ta zagin laccararsa ko ba a yi ana yi duk wannan farashin adalci ne malam wallahi ba adalci ba ne shi yasa kake ganin komai namu a wargaje saboda idan son zuciyar mu ya zo to ga abin da za mu ba ma kallon adalci a ma'auninsa na adalci maga abubakar ya yi buri da zai kashe ɗansa abdulrahman wa katala hamza wa aliyu ubaid ibn haris da hamza da abinan ali suka kashe wani da ake kira ubai bin haris ɗa ne gabafansu utuba ga shaiba ga wani zubin wato utubata wannan wazalika fil mubaraza da aka yi mubaraza aka fito fito na fito suka kashe su ‘ya'yan bakwale suke amma tun da sun bi layin kafirci kawai a yi da gaske suke yi to kai yanzu yaya daga nan za ku iya gane waɗannan darussa wallahi wato ƙin yin amfani da su shi yawar da zamu tun da yanzu ɗanka zai iya sata ko yana kalare ka san bayyin sallah ka san baya sallah amma in za a kashe shi za ka gayyato musulmai ka ce zo su masa sallah kuma ka san baya yi ko ba a samu to wannan wani irin rashin adalci ne ta yaya za mu ci nasara shi yasa muke a wargaje komai duk wanda ya cusa kai zai raba mu zai raba mu kuma zai ci nasara akan mu dan ƙarya muke ba ma yin gaskiyar a mafiya rinjayen al'amura ba mu da gaskiya mu gaya mu kanmu gaskiya haka lamarin yake tafiya don haka kawai naka ɗanka ɓarawo ya yi sata a gidan maƙwabtanka ko kusa da kai ya yi sata aka kama shi aka zo wajen 'yan sanda kuma kai kake belinsa wannan mutumin da aka cuta ba ruwanka da shi wai ɗanka kake duba kawai ko ba haka ake bane ka zo ka yi belinsa kuma wannan mutumin da aka yi masa asara kayan nan ya bata ma sun sayar da shi bincike ne sa aka kama amma yanzu ka tafi ka ɗauki uwarsa ka kai da baban duk kun tafi wajen 'yan sanda wai a baka belinsa ya dawo ya ci gaba da yin sata saboda ku wasu mutane ne da ba kwa kishin kowa sai naku an sace dukiyar mutum amma ba ku jajanta masa ba ɗanka ne ya satan kuma wai kai yake zuwa kuma ka zo ku shiga cikin gida da uwar ku zuga yaron cewa mu a anguwan nan ba an washe mu kuma ɗanka ne ya sata wai kana cewa an washe ku da kai da matar ka kuke wannan aiki jama'a ko ba haka bane an washe ku dan ka yi saci kayan mutane yan sanda su kama shi kuma ka zo ka zauna kana cewa an washe ku saboda ka a gama waɗari duk in akwai wani mutumin kirki a unguwar sai an bi kafarsa wai ya saka baki yan sanda su sako maka dan ka barawo ko kuma wani tsautsayi ya sa ya mutu kuma ka zo ka ci amanar musulmai ka ga ya to su masa sallah dan ba su sani ba duk wannan yana faruwa saboda rashin gaskiyar mu wannan darasi na farko kenan kaga yadda wannan abin yazo ya faru saboda me sun yadda da fadin Allah da yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man ada Allah wa rasula ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أو أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون kaji abin da Allah ya faɗa suka ɗabbaka Allah ya ce la tajidu qauman ba za ka samu wasu mutane ba yu'minuna billahi da suka yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar alkiyama yuwaduna man ada Allah suna son wanda ya saba ma Allah barawo ba saba ma Allah ba kai dan kana babansa sai ka so shi ya ci gaba da yawan mutane sata ina imanin ka yake ina imanin ka yake ke hajiya ina imanin kike da kike son barawo ya saci kayan wani kuma kina zagin wadda aka yi masa sata cewa an sa muku idanu a unguwa duk wannan ana yin sa ina imanin yake ƙarya muke yi malam shi yasa komai namu ya wargaje wallahi komai shi yasa ya wargaje Allah ya ce ba za ka taɓa samun waɗanda suka yi imani da Allah da ranar alkiyama su ɗora son wanda ya saba ma Allah ya saba wa banzan Allah sai Allah ya ba da misalin waɗanda ake faɗan yanzu a kansu walau kanu aba ahum ko da iyayensu ne yanzu kai za ka iya fitowa ka ce babanka bai da gaskiya in ana neman ka a kotu ka zo kai shaida babanka ne bai da gaskiya shi da ya yi satar kana da imani dole ka fara bayi da gaskiya to amma masu yin wannan sai zaɓaɓɓu alaba shi ko da za ka yi belinsa a je lalle kan ba ka da gaskiya amma saboda girman uba dole za mu nemi beli amma ba ka da gaskiya to shi ne ka yi gaskiya amma ka tafi kana zagin waɗanda suka je ya musu sata sun kama shi ko ya musu ba daidai ba sun kama shi ka tafi kana zagin su wannan ba haƙƙin ka bane baban ka kawai bai da gaskiya shi da gaskiyar magana ga wani sai yana jin kamar ba zai yi ba ina yana girgiza kai haka ba zai yi ba inda ba za ka yi ba shi kenan ba ka cikin waɗanda kawon yu'minuna billah wanda Allah yake cewa mu masu imani ne da Allah ba sa goyon bayan makaryata da zalunci walau kanu aba'ahum Allah ce ko da iyayensu ne aw abna'ahum ko ƴaƴansu duk anan ake samun matsalar aw ikhwanahum ko yayinsu ko kannansu aw ashiratahum ko danginsu duk waɗannan Allah ya kawar da su in dai gaskiya ta zo babanka ne bai da gaskiya a'a ɗanka ne bai da gaskiya a'a ya wanka ne ko kaninka bai da gaskiya danginka ne a bai da gaskiya shi ne gaskiyar magana ba shi da gaskiya dole ka gaya masa bai da gaskiya in za ka bi wani ma na taimako ka taimaka masa amma dai ya san ba shi da gaskiya amma ba wai kawai a taru yanzu dan uwanku yayi barna ku zo ku taru ku kakkange guri kuma ku ce abin haka haka ake ko a kungiyoyin ma'aikata ko a wasu kungiyoyi daban ko wani abu daban haka za ga kawai hatta ba a kungiyoyin addini fa duk ana yin wannan karka dauka wai sai a kasuwanci a kungiyoyin addini a wanda ya san a kungiyar addini ya san malamin sa ba shi da gaskiya amma kuma zai ce yana da gaskiya ya sani wallahi yawa da rashin adalci malam ya san malam din bai da gaskiya amma kuma zai ce a ina su ne ina imanin ka yake so hauma hauma ce kawai ake ta bugawa da wannan Allah ya auna imanin da wannan ya auna imanin sahabbai a cikin wannan yakin ya ba da darasi na ɗaya shi da sidqus sahaba gaskiyar da sahabbai suke da ita fi mawalatihum lil mu'minin wajen jibintan al'amarin waɗanda suka yi imani wa mu'adatihim lil kafirin da kuma kiyayya suka fito da ita a fili ga waɗanda suka kakarta ka ji dai abin da Allah ya faɗa ko ya ce ula'ika kataba fi qulubihimul iman Allah ya ba da shaida ya ce waɗannan su ne ya rubuta musu imani a zukatansu yanzu idan ka zo kana bin bayan ɗanka waye da gaskiya Allah ya rubuta imani kenan ha ya ba za ka yi magana ba tambayar ka ake yi ulaika kataba fi qulubihimul iman yanzu kai ka zo kana bin bayan ƙarya yanzu shi kenan Allah ya rubuta imanin a zuciyarka to kaga akwai matsala wa ayyadahum bi ruhin min su waɗannan mutane badar Allah ya karfafe su da wani ruhin ƙarfi daga wajensu shi Allah saboda idan ka tsare imanin ka yarda gaskiyar wala Allah ne zai karfafe ka ko duk dangin sun taru baya da suka iya da kai wala sai Allah ya baka rinjaye a kansu gaskiya ai ba wasa bace in mutum dubu za su taru akan ƙarya mutum ɗaya na kan gaskiya sai ya rinjaye su ko ba daɗe ko ba jima kuma ko bayan ya mutu wallahi sai gaskiyarsa ta fito amma in kai jorin da su to ba inda za ku je wannan fa ƙalubale ne ba na wasa ba وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات كاجي زي شجر الجنة تجري من تحتها الأنهار وأن قرما تتي غدانا أكركشنتا خالدين فيها سنة مدوما أتكنتا bayan sun shiga aljannar ubangiji ya ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su yarda ta Allah ba Allah ya yarda da su ka ji maganar ba Allah ya ce ya yarda da su saboda sun tsaya a kan me a kan gaskiyar suka tsaya sai Allah ya ce na yarda da su to ai ka san sai a ɗebo ta da faɗi uban kowa ma ya kika tunda Allah ya ce ya yarda da kai to uban kowa ma ya kika a ga in za ka iya tozartuwa ba zai yi ba tunda Allah da ya ce ya yarda da kai magana ta ƙare wa radu an kuma sun yarda da shi Allah ɗin cikin abin da ya shar'anta musu sun yarda da shi da kuma ni'imar da ya nuna musu a cikin gidan aljanna sai ce ula'ika hizbullah waɗannan su da suka yi rijista da fatin Allah fati kai da wani fati kai rijista a? a dole a tambaye ka aiki wani fatin kai rijista da shi ai duk maganar da muke ba ta fatin jam'iyyun siyasa muke magana ba ba su ba fatin masu gaskiya ko fatin waɗanda suke ba su da gaskiya a nan kai rijista saboda yanzu ai fatin guda biyu ne akwai fatin kafirai su ko mumire sun gaskata su habbai sun yi gaskiya sun yi imani da haka suka yi rijistar kansu a cikin jibintar al'amarin mumire a kuma fatin ubangiji su kuma kafirai suka yi adawa suka yi rijista da fatin shaɗan to kai na kai rijista a a karka garajen amsa kai kokari ka tabbatar tukunna da gaske ne waɗancan da muka faɗa in suka rashin gaskiya za ka iya gaya musu ba su da gaskiya mahaifinka ko ƴan uwanka ko ƴaƴanka ko danginka ba su da gaskiya akan al'amura za ka iya fitowa ka ce musu ba su da gaskiya gaskiyar ga inda take wannan faɗan da kuke da wani ba ku da gaskiya ga wadda gaskiyar take za ka iya yin wannan to idan kai irin wannan shine ka shiga fatin ubangiji ba wai waɗannan fatin da ake ta leƙa a kotuna da wai ana yawo da ba su muke magana ba a to in dai su da ake magana tun da aka fa Najeriya fati nawa aka yi duk zaka ce na Allah ne ai ba da su muke magana ba sai dai wani yana can yana tsarguwa Allah kai ka jiyo Allah kai ka jiyo mu ba da yana zami ba ba ruwan mu wallahi eh sai mun gaya ba kawai mu ma muna jin namu a jikinmu idan mun yi magana ko da haka kowa ya shirya kawai dole a gaya ma gaskiya me ma yana jin shi ma kansa ga irin abubuwan da yake ciki saboda haka ka shiga fatin Allah ula'ika hizbullah Allah ya ce waɗannan su ne jama'a ta ‘yan fati ne sun yi ce ala ku saurara inna hizballahi lallai fatin nan na ubangiji jama'ar Allah nan humul muflihuna su ne masu samun babban rabo wannan darasi na ɗaya kenan kuma sai mun yi talatin muna da darussa har talatin a cikin wannan magana amma yanzu mun yi ɗaya saboda haka za mu shiga na biyu muna da lokaci ko ta darasi na biyu a cikin waɗannan ayoyi shi ne nabbaha Allahul mu'minina ila haƙiƙatin hamma Allah ya gargaɗi ya faɗakar da muminai zuwa ga abin da ake kiransa haƙiƙa gamammin haƙiƙa wanda babu shakku a ciki idan ka haɗa waɗannan darasin kana da wata haƙiƙa mai girman gaske wadda ba dama ka tozarta a kanta idan ka riƙe ta Allah ya faɗakar da masu imani akan wannan to wannan haƙiƙa da Allah da malam ya kira ta da hama katuwa ce wahiya ita ce Allah ya ji aro hubbal mal yusaitiru alaihim ya ce shi ne Allah sai ya ƙiya sa musu son kuɗi son kuɗi ya ƙiya saka masu habban nan wanda son kuɗin yusaitiru alaihim zai yi tasiri ya fawa a kansu inda nazari fi qadayahumul kubra lokacin da suka kalli kudi suka kalli duniya to wannan kallon zai yi tasiri akan matsala mai girma da ake so wato su su su su, su girma akan ta ko su rayu akan ta allati qamat ala asasin nazrati diniya wahdaha wadda su zuciyarsu sai ta zamanto kawai a bisa tushe na kallon addini na hakika kaga dai suna kallon kafirar da sun yi yawa an gane sun fi su yawa amma suka yarda za su gwabza sun san fa ƙarshen ta mutuwa za su wannan ya nuna Allah bai sa kuɗi ya yi tasiri a zukatansu suka gudu ba duniya ba ta yi tasiri akan zuciyarsu ba suka gudu مهما كانت الحال والظروف duk yadda hali ku ya kasance da zarafin da suka samu kansu na kunci ga zafi ga yakin ya zo ba zato ga kuma abubuwa amma duk da haka ba su sallama ma duniya ba suka ce Allah za su sallama ma sun zafi lahira duniyar ba ta yi tasiri a kansu ba an gane wato waliza alajan lahu tajribatan to da haka sai Allah ya zartar ya riga kafin jarraba su da ru'yatul ghanaim ma hajati wal faqr tare da ganin ganima da kuma tsananin bukata da suke da ita da talauci wa ikhtilafun fiha da sabanin da suke a cikin ta amma duk da haka ba ta yi tasiri akan su suka bar umurnin manzo Allah ba an yi yakin an gama kuna ji ba an yi yakin an gama an kashe kafirai har su abu jihar sun zo da raƙuma wajen ɗari da giya saboda in an kashe manzon Allah an kashe sahabban nan su yi fati a badar ɗin sun kashe addini sun gama da komai a ɗaibi raƙuman nan a yanka su a gasa a ci a shagiya a koma maka a ci gaba da kafirci musulunci ya ƙare to sai Allah bai yarda ba da sahabban suka gama yakin aka samu wannan ganimar sai kowa ya mika ganimar wajen manzo Allah bai ce yana so ba shi ne bata dukiyar bata tasiri a zukatun su ya kake gani suna daban ne wallahi na daban ne shi yasa an zaka samu wani mutum yana cin garin kwaki yana kuma zagin sahabban nan wai ya karanta falsafa ta addini ya saka sahabban annabi ya musu takas cewa ne yana da laifin kaza wani yana da laifin kaza shi ba a san nasa laifin ba sai karatu ya zo ya kare duka akan labari ba za a nuna maka wani abu da zaka bautata ma Allah ka yi yunkuri ka yi aiki don ka samu daraja ba sai dai ai ta gaya maka wani abu da zai sa ka kisa habban manzo Allah haka ne to su waɗannan wannan abin bai yi tasiri ba wato a kansu na fata an gane tare da cewa suna da talauci suna da bukata ga kuma sun ga ganimar a fili wa ikhtilafuhum fiha kuma suka samu sabani to yanzu za a yi da ya za a yi da ita duk sai suka tattara suka kai ma wajen shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da aya yake faɗan abin da suka yi ya rasulullah sun kawo ganiman nan wajen ka ya za a yi sai Allah ya ce yas'alunaka anil anfal suna tambayar ka akan wannan ganimar wai ba yadda za su yi ga ta nan sun ganta zahira amma bata rufe musu idanu ba suna tambayar ka akan wannan ganima ya za a yi sai Allah ya ce kul ka gaya musu al'amfar wannan ganimar lillahi ta Allah ne ya kwace ta kawai kowa ya rufe bakinsa wani rasulihi kuma ta manzansa ne sai abin da Allah ya hukunta kana da imani to dole ka bi wannan darasi na biyu kenan yanzu wani kasassaba ya kawo wasu 'yan kuɗi a nan a ce ladan ya tashi ya raba wa mutane ka ga yadda za a yi rigima wani in bai samu bacciwa zai da gangan yake ya san ne shi yasa ya mun haka ya san ne shi yasa kawai ya mun haka amma kaga su Allah gaba ɗaya suna kallo ga talauci ga bukata ga wahalar da suka sha ga yakin ga komai Allah ya ja'ala hubbal mali an yusaytira alaihim Allah ya kiyasa wannan dukiyar ta tasiri akan zukatansu kowa ya sallama ta kawai ya miƙa wa manzo Allah daga ƙarshe Allah ya kawo alamu annama ganin min shay'in fa anna lillah khumsahu wa lirrasuli kamar yadda ya fara a farkon sura din to wannan shine tare da sun samu sabani wal mas'alatu abin nan al usra ko asara mas'alar bayi da aka kama بوسائل التربوية الدقيقة كما في قوله تعالى wannan fa sun same shi ne saboda wata tarbiya da ubangiji ya musu ta karshe tarbiyar da ta kai iyaka yas'alunaka anil anfal qul al anfal lillahi war rasul kawai yace ya karbi ganima kowa da bakin sai shuru sai da Allah ya ba ce musu ga yadda za a yi da ganimar ba aka ce Allah ya karba ta Allah ne ta manzansa to in irin wannan lokacin da zai ce a ban da mun gobe ba da mu je wallahi in dai haka za a yi mana ya za a yi ga mun sha wahala an samu gani ba an yi komai kuma wani ce wai ta Allah ce ta manzon sa wai manzon ya dauka yayi abin da zai wallahi wani sai yayi guna gudu surutu Allah kuma bayan ya kwaci abin ya ce nasa ne da na manzon sa sai ya buga wani sitan mai karfin gaske yace ga ya musu fattaqullaha kowa zai ji tsoron Allah kawai ka ja bakin ka kai shi mutu kuma sabanin da kuka yi na wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kafin mu karbi abin wa aslihu za ta bai da kun kuje ku gyara tsakanin kowa ya nemi dan uwansa ya fi masa ka ji fa bayan an hana ka kudin kuma ana cewa yanzu ka nemi dan uwanka ka ce ka ya fi darasin fa yana da yawa malam wa aslihu za ta bainakum wa atiu Allah wa rasulahu sannan ya kara musu wani abu ya ce gobe ma in manzon Allah ya ce ku fito ku fito ku yi masa da'a in kuntum mu'mini in kun kasance masu imani ne bala akwai akwai abin nan sosai akwai darasi anan an samu maganganu a wurin wasu daga ciki shine lokacin da aka rike bayi ai an samu magana Abubakar ya ce kaza Umar ma ya ce kaza ko an yi ta magana wanda alkur'ani yanzu yana cewa ma kana linnabi an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ard ko turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim Allah tabaraka wa ta'ala ya buga musu wannan to ina ga kamar lokaci ya karatu mun samu darussa guda biyu yanzu za mu ɗora a na uku da kuma watakila gobe kenan ko? Wai za mu ɗora akan darasi na uku. Malam ba kistar ba tarihin yakin muke son mu baka ba, amma darussan da ake ciki ake son ka kula da su. Domin galibi idan ana karanta kissa irin wannan ta yaƙi, to kar mutum sai ji a ba da shi ake ba ana yi da ƴan uhudu ne, ana yi da ƴan wane ne, shi ba ma ruwansa kawai. Da kai ake wallahi, Allah ya kawo wannan abubuwan don ka samu darussa a ciki. shi za muka kalli ayoyin ɗaya bayan ɗaya aka ta cire darussa kuma ina jin darussa nan za su kai har talatin akan waɗannan abubuwan yanzu mun yi guda biyu kuma ko daga wannan jikinmu ya ba mu cewa akwai aiki a gabanmu wallahi akwai aiki a gabanmu kuma dole kowa da kansa shi karan kansa ya kokarin ya gyara ka yi kokari duk yadda za a yi abin duniya kada ya hana ka gaskiya ko ka amfana da shi ka tsaya dai akan gaskiya wannan shi ne abin da zai taimake ka ko ka amfana da wannan abu to ka dai yi gaskiyar shi ne kawai abin da zai da zai amfane mu Allah ba mu sa'a sai gobe in Allah kai mu za mu dora Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا الله كيافي من قرى قرب Allah ka ba mu ladan waɗannan ibada da ake aikatawa Allah ciki da waje akwai bayan ku suna da bukatu daban-daban Allah kai mai biyan bukata ne ka biya mana bukatun mu gaba ɗaya mu ya Allah ubangiji ka ji tausayin mu ka ji kan mamacin mu ya Allah ka warkar da marasa lafiyar mu ka zaunar da mu lafiya cikin wannan jiha ka taba zukatan waɗanda suke jagoranci wajen tausaya ma al'umma muna roƙonka ya Allah duk wata fitina ka tsare mu da ita dukkan alheri kuma ka ba mu shi ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله